أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أآنك يا مؤين
وآل عمران بن حسين نعم imran bin Hussein yake cewa to malaki ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi bata illa kana awwala man dariba dirbu
maza Allah sallallahu alaihi wasallama malaki bai taba haduwa da kasibatan ko illa kana awwal man yadrubu bai taba haduwa da wato abokan gaba ba face shine zai kasance a gaba
walamma ra'ahu ubayy bin halab eh lanatullahi alaihi wannan babban kafirin ubayy bin halab dinnan eh lokacin da wai ra'ahu ya ga annabi alaihi salatu wassalamu yawma uhudin a lokacin da aka yi yakin uhudu yana cewa da aka zo yakin uhudu shi abin da ya sa a gaba shi shi ne annabi alaihi salatu wassalamu shi yake nufin shi zai masa mummunan aiki saboda tun da aka zo aka ja daga shi abin da yake ta rurutawa yake ta faɗa yana ta cewa ina annabi yake ina muhammad yake
la na jautu inna ja ina muhammad yake yau ko ni ko shi abin da yake cewa kenan in dai aka ce shi wai naja ya tsira to ni ne ban tsira ba ma'ana ko ni ko shi kenan daman can ma tun kafin a zo tun lokacin da aka yi yakin badar ma tun ma a maka kafin a taho uhudu ko yana ta cewa yana magana akan annabi alaihi salatu wassalamu ko hina ibtada yawmu badar ko indi ko me yake cewa cewa yake ina da wani doki a alifuha farkan mime min zurratin ya ce ina da wani doki na tanade shi ba abin da ake masa sai dai kullum zan ba shi zurratan ko zan masa cushe a alifuha wannan irin yadda ake dunkule abinci a buɗe bakin doki a cusa masa shine a alifuha kawai dan dokin ya ƙarfi burinsa shine a zo wannan rana a ce ga ranar da za a haɗu da annaba alaihi salatu wassalamu yana faɗa yana cewa akan wannan dokin wai zai wa annaba mummunan aiki saboda haka yake ciyar da shi dan ya kokari dan ya karfi in an zo yaƙi kada a ganshi a wato karamin doki ko wani wanda yake ramamme da aka zo da aka zo Uhud din yana neman annabi ya faɗi waɗannan kalmomi yake cewa shi ne zai a katulika sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a a ana a katulika ai ni ne zan kashe ka insha Allah eh shi kaga tunda kafiri ne ai bai ce insha Allah ba eh ko ma ba wannan ba ma bai ce ma insha ko uzza da da lata ba eh shi ya yanke ya riga ya gama nashi annabi ya ce a ai ni ne zan kashe ka insha Allah
falamma ra'ahu yawma uhud to ranar da aka gamu fa a ranar uhud shi ma ya zo da wannan mugun nufin nashi shadda ubayyu ala farasihi sai kawai da aka zo aka aka ja daga kowa aka kafar kowa ga rundunar wannan tana kallon wannan rundunar shadda ubayyu ala farasi ya zaburi dokin sai ya takura masa yayyo gaba ya fito fili ya fito fili ya zaburo a guje yana cewa ina muhammadin yake gani na zo kai ma ka fito saboda haka fa'atar rada huri jalim kafin ka ce kwabe mutane wato sahabbai sun yi casin tare shi sai manzana sallama ya ce haka za ai mai kenan ai ku kyale shi ku kyale shi ku kyale shi ku ba shi hanya kar wanda ya tare shi eh ba ku yake nema ba ba dai ni yake nema ba to ku ba shi hanya ku kyale shi shine ma'ana hakaza eh ai hallu dariqahu ku ba shi hanya din ya taho shi kenan ana cikin haka annabi alaihi salatu wassalamu tanawala harbata sai ya ya ya wato ya ya zabura ya ciri wani takobi wanda yake irin dan ba mai tsawo gajere gajere haka eh min al-haris bin sammata wani babban sahabi ne yana kusa da annabin sai sai ya dauki takobinsa fantafada biha intifadan manzon Allah wato yayi ya zabura zabura irin waje wato zaka ga kura ta tashi din nan shi ma ya zabura yayi gurin sa shu'ara ya ala zaharil ba'iri irin wato tashin nan na nuna ƙarfi da isa kamar yadda mawaƙan jahiliya sun taho suna waƙa ana ana wato ana juyawa ana abin nan haka na nuna cewa nishadi da abin nan to haka annabi ya wannan intifada din eh
idan tafada thumma istaqbala thumma istaqbalahu eh sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita fili aka yi gashi ga annabi an fito za a buga fada ana hufi unki ana farawa kafin ka ce me wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai ya saru wayansa eh wato wani irin sana sara da da ad'a minha ala farsi mirara eh sai gashi malam ya subuto daga kan wato dokinsa sa
wakila a wata ruwaya aka ce zala'an ko min arza'ihi a wata ruwaya ce aka yi manzalar salama saran kwibinsa ya yi haƙarƙarinsa ya sara sai ya karya masa ƙashin haƙarƙari to tun da an riga an gama ba zai iya yin abin da ya zo ba sara ɗaya tak aka yi masa shi kenan kuma sai gashi yana nema ya faɗo akan dokinsa kuma Allah da ikonsa wani irin yaƙi ko wata irin mu'ujiza ta annabi alaihi salatu wassalam da ya sare shi ko ya masa wannan ɗin ba a ga wani jini ya fito a jikinsa ba shi dai ba a ga jini ba haka shi dai shi ya san abin da yake ji sai ya juya sai ya gurin mutanensa ƙurai shawa gon faraja ila quraishin ya qulu katalani muhammadin shikenan muhammad ya kashe shi yana gaya musu ya kashe shi wa huwa ya qulu wa hum yaquluna la ba'sa alayka to ai an riga an ma kun ce da ba sun ma ya za ku yi la ba'sa alayka karka damu wai ana ana kama ana bashi hakuri din nan eh karka damu eh ba a ga jini ba karka da shine labasa labasa alaika ba komai kakka damu kakka damu amma shi an ya san da damuwa
faƙala laukana ma bi eh faƙala da suna ce da shi karya damu sai ya ce da su laukana ma bi fa abinda nake ji a jikin nan nawa fa da a ce bi jami'in nasi da a ce za a raba shi a dukkan mutanen duniya wallahi laqatalan wallahi duk sai sun mutu ku ne ba ku san abin da yake ji ba kuke cewa kar ya damu yake gaya musu da kun san yanda yake ji to da wannan jin a raba wa mutanen duniya kaf yace wallahi ba wanda zai sha
alaisa kad kala ana luka eh yace to ai daman na ce ko dai ni in in in wato mu yi mummunan aiki gare shi ko shi yayi mun dama ai haka muke
wallahi lau basaka alayya katalani laqatala na katalani ko ya ce wallahi da a ce sanda wato yanda ya faɗa sanda muhammadu ya tsare ni ya ce wallahi ko tofi ya yi ya tofa min miyau ya ce wallahi kawai na san faɗuwa zan mutuwa ma zan yi saboda na san ba zan tsira ba yana gaya wa ƙurai shawa ne wannan famata take a nan kawai sai gashin ya mutu burin sadi ya zama a sudan Allah ya karya shi
fasalon fasali kenan wa ammal haya'u eh haya'u eh wal- malam mai ashafa kenan sai ya tsefa komai komai ba zai hada shi jumlatan ba kowanne sai an ware shi daban-daban daban-daban dan ka san kimar annabin kuma dan ka sani ɗai ɗai ɗai ɗin in ba kai koyi a wannan ba to yi kokari kai koyi a wancan eh yi kokari a wancan ka kauce abin da aka ce ba shi ne ba shi isa yake warewa ɗaya bayan ɗaya yanzu wannan fasalin ya ce ammal haya'u za a yi magana kunya kuma
wal ijra wal igza'u ko da shi ma kaman yafiya ne ko kunya ne amma shi igza'u daban yake eh zai yi bayanin sa to fal haya'u eh katun ta'atari Waje hal- insani Mm.
inda fi'ilin ma ya tawaqqa'u karahiyatuhu me ake nufi da kunya shine yace abin da yake bujirowa a fuskar dan adam lokacin da wani abu wanda ba a san sa ya afku to sai a ga mutum a alamu fuskarsa yana jin kunya wannan abun eh shine shine ma ya tawaqqa'u karahiyatuhu aw ma yakunu tarkuhu khairan ko kuma ita alhaya'u tana iya zamantowa wato barin wani abu saboda jin jin nauyin wannan mutum ya aikata wannan sai ya bashi to shi ne sai ya zamanto alhaya'u kenan ya bar wani abu to barinsa ya fi alheri to yau ba a kan yinsa to shi kenan sai ya bashin to shi ake kira haya'u to wal ijra me ake nufi shi kuma da al'igiba'u at-tagafu
kau da kai kau ma yakrahu al-insan.
da kai amma ya karahu wal insanu bi ɗabi'atihi kau da kai ga ɗan adam ya kau da kai ga abin da baya so eh da ya ga abin da baya so to shi kenan sai ya kau da kai shine igiba'u To, eh وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد- أشد الناس حياء to ma ku- ya tabbata cewa annabi alaihi salatu wassalamu ya fi dukkanin mutane haya'an jin kunya To, وأكثرهم عن الأوراد eh kuma ya ya fi su abin nan ya fi dukkanin mutane ma gurin kau da kai ga dukkan abin da ma ya shafi al'aura ce eh قال الله تعالى Allah madaukakin sarki ya faɗa a Qur'ani yace تو إن ذلكم kana yuzin nabiya ka gani minkun kaga yana kau da kai kenan wannan abin da kuke yi sahabbai suna yi ko za a je gidan annabi alaihi salatu wassalamu a shiga a taru yawwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a kama hira ko ba a fita ba har dare yayi har abin nan ayi to ya shiga gid- ɗakin ɗakin wacce yake ciki ma sai ana nan ana hira duk su Allah da iko Allah bai sa su sun fahimta ba annabi kunya yake ji yana kau da kai ne shine igiba'u din yana kau da kai sai- sai ya fito ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya har suna fita dai har ya rage saura mutum biyu su suka yi zaman su suka ci gaba abin nan annabi da ya rasa yadda zai to shine sai aka saukar da wannan aya cewa fa annabi alaihi salatu wasallam yana muku igiba'u ne fa yana kau da kai ne amma wannan zaman da kuke yi إيه.
ku- ku- a zauna haka din nan ai ta hira ya ce ba so yake yi ba to amma dan saboda kunyarsa da kuma kawo da kansa shi yasa yake yin haka eh saboda haka fa yastahi minkum wallahu la yastahi ko saboda haka kar ku kara kenan ko eh to wannan yana da amfani ma a wannan gurin eh duk kowa wanda ya ji wannan kaga sai a dora akan wakilan annabin ma eh sai a dora akan wakilan annabin ma eh masu zuwa suna taya malam Umar Sani fage sai su rage eh su yi kokari da Allah su rage eh ayi kokari a rage Eh, in ma- in ma ba a daina duka ba to dai a rage eh insha Allah ta'ala dan ina da laba an saka mun kuka to ni ma din bayan da zan yi shi ma na ga bayan da zai yi to amma Allah ya taimake mu ga wata aya ta zo eh muna roko albarkacin wannan ayar da Allah a rage yawan zama a saman benansa eh mu je gaba malam حدثنا أبو محمد بن أبكار eh bin attabin ya zantar da mu da karatu na a gurinsa حدثنا أبو القاسم abul qasim hatim ibn muhammad ya zantar da mu حدثنا أبو الحسن kabisiyu ya zantar da mu حدثنا أبو زيد almarwaziyu shi ma ya zantar da mu حدثنا محمد بن يوسف muhammad bin yusuf shi ma ya zantar da mu حدثنا محمد بن إسماعيل Muhammad bin Isma'ila ya zantar da mu حدثنا عبدان eh Abdanu shi ma ya zantar da mu حدثنا عبد الله eh Abdullahi ya zantar da mu أخبرنا شعبة to عن sana- قتادة.
sanadi ya canja صحيح.
haddasuna yanzu kuma ahbarana eh suna da muhimmanci waɗannan a gurin malaman hadisi ahbarana shu'batu shu'batu ya ba mu labari ya gaya mana baki da baki kenan na'am عن قتادة shi kuma ya karbo daga qatadatu babban tabi'in nan to سمعت عبد الله shi kuma ya ce ya ji abdullahi maula anas bin malikin yuhaddisu ya- أبي سعيد Ya- yana yin hadisi yana zantarwa shi kuma daga abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ko Hmm.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم shi wannan sahabi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance أشد حياء Ya- الأسراء ish, manzon Allah fa ya fi wato al-azra'i budurwa ya fi ta haya'an kunya wacce take cikin hidirinta wacce take cikin ɗakinta ranar da aka kai ta to ya fi ta kunya Eh, na da kenan إيه Mm, sai ɗaiɗai ku yanzu إيه ko Eh, an riga an saba da chatin إيه tun a waje an saba da chatin kaga wani kunya za a ji yawa lokacin da ba chatin ana ake kunya na'am وكان إذا كره شيئا إيه.
عرفناه sa'id al-hudri ya ci gaba da gaya mana cewa mu manzon Allah bai taba nuna baya san abu ba amma saboda yau da gobe mu ham- hammun lakanta idza kariha shay'an da mun da ya ba- da mun ga baya san abu arafunahu akwai hanyar da muke ganewa amma shi fa ba zai taba nuna ma ba zai taba faɗa ba amma yau da gobe ta sa mun gane in baya san abu to to za mu- akwai inda muke gane ta fuskarsa Hmm.
وكان صلى الله عليه وسلم لطيف البشر ladif albasharati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance wato albasharati gashin sa kyakkyawa ne mai laushi
رقيق ne zahiri jikinsa ma wanda yake zahiri mai taushi ne lafiyayye ne لا يشاف la yushafihu ahadan ko يكرهه eh, manzon Allah sa- eh, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya mushafaha baya danganta wani mutum ya danganta masa wani abu da ya san baya so Eh, ba zai taba gaya masa wannan ba ko suna ko wani abu inda ya san wannan ba daidai bane eh, to ba ba zai taba faɗar wannan ba وكرم نفسه eh da kuma saboda girmama wato dan adam din ma koda wasu ana gaya masa yana faɗa to shi idan ya ga kalmar bata dace a ce ya faɗa ba to ai ba zai faɗi wannan ba saboda karmi nafsin eh saboda girman darajar dan adam da kuma shi kansa girmansa Mm.
وعن عائشة رضي الله عنها an karbo daga ummul mu'minina Allah ya ƙara yadda a gare ta
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن أحد ما يكرهه Eh, wato manzala sanasana ya kasance iza balagahu idan wani labari ya iso gurin annabi an ahadin wanda ya shafi wani daga cikin sahabbansa ma ya karahuhu wanda shi wancan mutumin baya son abin ko يقول با- ma balu funanin eh idan yayi wani abu shi wani sahabi yayi wani abu sai aka zo aka gaya wa annabi kuma wannan abun annabi baya san wannan abun to saboda kawo da kai igiba'un annabi ko lam yaqul baya cewa ma balu fulanin wane mai isa yake haka ne baya cewa haka shine ma balu fulanin eh da an gaya masa ai wane kaza kaza yayi ba daidai ba to ba zai ce wane me isa kake haka ba kaza ko ka daina haka ko ka mm yaya yake cewa يقول kaza da ya tashi ko sai ya ce ma balin nasi ولا maimakon a ce ma balin fulanin يواني eh na'am إيه ولا Gashi nan fa- يقول ما بال أقوام wa min wai me ya samu waɗansu mutane ne ya suna una suke aikata kaza din sai ya faɗi siffar da aka yi ai- aikata amma kaga wanda bai sani ai bai san wane bane ko shi kuma wanda aka faɗa ai ya san da shi ake saboda haka an masa wa'azi kenan nan gaba ba zai ƙara yi ba amma bala aqawami ya suna una me yasa mutane suke aikata kaza kaza ne siyasatul da'awa kenan eh shine din siyasatar da'awa eh haka kowa mai kira da wa'azi ya kamata yi eh burinka a dawo daidai kamar kai mai wa'azi ai ai shi mutane da shi kansa ai yana ganin a tafarki yake mustaqimi ko yana istiqama ne to zan da zaka yi wa'azi da kira kira za a yi kowa ya dawo daidai kai to in ku kana faɗa bakan magana kana ware wasu kana kaza to ai kaga waɗannan da ka warin ko kake faɗa ba za su zawo gurin gurin da kake ba eh siyasatul da'awa ma bal aqwami me ya samu waɗansu mutane ne ya suna'una suke aikata kaza da kaza bai kamata ba aw ya qulu kaza ko ko yanha anhu eh ko kuma ya ce da abin nan na hana yin kaza da kaza fa eh fa'ilahu ba zai taba ambatan wanda ya wanda ya wannan abun ba baya ambata
warawa anas annahu dakhala alayhi rajulun eh imamuna anas Allah ya kara da gare shi yace annahu dakhala alaihi rajulun ko shi wani mutum ya shigo gurin ma'aiki alaihi salatu wassalamu bihi asar sufuratin ko a jikinsa akwai alamar wato wato sufura ko wani turare wanda wanda wanda zai zai narke a jikin rigarsa haka ko kuma irin sufura abinda ake shafa a gemu din nan yayi ja yawa duk ana kiransa sufura eh wani abu dai wanda yake nuna mutum na Allah ne ko na tsoron Allah ko in a yanzu a wannan zamanin ne mutum ya shigo ya rataye carbi ai kaga ko ya ga mutum da carbi abinda za zai zo a hankalce ai yana ta zikirin Allah ne na Allah ne shi ko to shine wani ya shigo da irin waɗannan alamar to da ya ganshi da wannan annabi bai so haka ba amma lam yaqul lahu shay'an bai ce da shi komai ba daman kuma can fashi baya fuskantar mutum ya ce don mai isa kai kaza don mai isa ba kai kaza ba da daga musamman ma da abin da baya so baya fuskanta haka sai ya kyale shi aka zauna aka yi zaman ilimi aka gama shi sai ya tashi mai wannan sufura din sai ya fita ya ga sila haza sai manzo Allah ya duba ragowar sahabbai da suke nan suka sai yake ce da su na so ku ce da shi ya je ya wanke wannan gurin mana ai ba shine tsoron Allah ba ya je ya wanke eh law qultum lahu ya ga sila haza eh wayarwa yanzu uha a wata ruwaya kuma sai aka ce na so a ce ku ce je ya cire wannan eh saboda kau da kan kenan shine igba'u din ummul mu'minin Allah ya kare da a gare ta tace wannan wannan abin da za a faɗa ya zo a Buhari ya zo a Muslim lam yakun annabi sallallahu alaihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun da yake tun daga haihuwarsa har ya koma ga Allah bai taba zamantowa me me zantittika sarara marasa amfani ba fahashan dan adam ne zai a ce mai yawan alfasha wala mutafahishan ko bai kuma kasance mai kallafawa kansa sai ya yi abin da ba daidai din ba dai kasuwaƙi ba kuma mai kururuwa ne a cikin kasuwa ba ai ta kada ƙararrawa da sauransu ko ba ya ɗaga murya ko da ya shiga kasuwa
wala ya ba kuma ya rama mummuna da mummuna in an masa mummuna sai ya mayar ya rama da alheri sai dai kuma yana yin rangwame ya yafiya duk mun gani a baya jiya shekaran jiya duk mun karanta wannan abin da aka faɗa na ce laisa bi fahasha wala mutafahisha wala sahaban fil aswaqi wala yajzu bi sayyi'ati sayyi'ati walakin ya'fu wa yasfahu hukiya an hakaito ma irin waɗannan kalmomin misali hadal kalami misalin waɗannan da muka faɗa din nan an taurati a cikin at-taura ma haka aka siffanta shi haka aka faɗe shi annabin da zai zo ƙarshe yana da siffa ita ce kaza waɗannan da muka faɗa ibn daga ruwayar ibn salami ko eh shi ya rawaito ibrul umma shi kuma a cikin at-taura kenan ko eh abdullahi ibn salam kenan abdullahi bin amr bin al-asi shi ma ya rawaito wannan
wa ruya anhu an rawaito gare shi dai ko shi abdullahi bin amr bin al-asi ko kuma abdullahi bin salam din eh shine waru eh, anhu din ko الضمير يرجع إلى قرب اسم يليه إن جمال من نحو annahu kana min
Eh, haya'ihi ya rawaito ya ce yana fa daga cikin wato jin kunyar annabi alaihi salatu wassalam la yusbitu basarahu fi wajehi ahadin manzan Allah bai taba kura ido kur yana kallon mutum ba yana jin kunya yi haka sahabbansa ne amma ba zai iya kura ido kur yana kallon sa- mutum ba saboda kunya to wa annahu kana yukalli amma amma istarakahu alkalamu ko mimma ya karahuhu ya kasance yana yin al- al- wato kinaya ko kunya shine a ce wani dan wani shine a yi masa eh, wannan yukuna din ko amma in abin da ya zo dole sai ya faɗa a zance eh amma abun shi baya san abun to sai sa- sai dan sa- saba sa- saba abun eh ya dan sa ka- zancen ya- ya- a yi- a canja masa salo eh saboda baya san abun amma zance ne ya biyo ta cewa dole sai an faɗa sai an magana
wa an aisha radiyallahu anha har da yanzu dai an karɓo daga ummul mu'minin Allah ya ƙara yadda a gare ta ma ra'aytu faraja rasul sallallahu alaihi wa sallama kaddun ko eh tace tace duk zaman wannan da aka yi duk irin abin da ake yi wannan har tsere an zo an yi tsakaninta da mai gidanta amma kaji ta ce ma ra'aitu farji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ba saboda me saboda kunya kunya mun kenan
faslun sallallahu alaihi wasallama to fasali kenan an gama maganar waɗancan kalmomi guda biyu na kunya da kuma kau da kai to za a shiga kuma wani fasalin
wa amma husnul ishrakihi wa amma husnu ishiratihi amma kaga kyakkyawan wato mu'amalarsa wa adabuhu wa adabihi da kuma ladabansa wa basu khuluqihi da kuma shimfiɗa wato halayensa fito da su a fili don kowa ya gani ya koya ما أحسنات الخلق ma sanafil halaki tare da ɗaiɗaikun jama'a yanda zai yi mu'amala da mutumin ƙauye ba irin ta zai yi da mutumin binni ba yanda zai yi mu'amala da balarabe ba irin ta zai yi da wanda ba balarabe ba yanda zai yi da sarki ba haka zai yi da talaka ba kai yanda zai yi da ƙuraishi ma saboda jiji da kai na ƙuraishi ba haka zai yi da saura ba to shine wannan ma'a asnafil halki yanda zai magana da yaro ba haka zai yi magana da mace ba Mm.
فبحيث انتشرت به الأخبار السيئة eh ya- malam yace to ma ka sani cewa dul- lokacin fa da labarai in tashara ta ɗaiɗaiku bihi a gurinsa ko eh gaba ɗaya waɗannan abubukan sun ɗaiɗaiku an san su
قال علي رضي الله Eh, عنه sayyidina aliyu Allah ya kare da a gare shi ya ce fi wasu fihi alaihi yana siffanta mana annabi alaihi salatu wassalam
قال أوسع الناس a سترا cikin abin da yake faɗa ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ya fi dukkan mutane fa wato sadaran fadin kirji ma'ana yalwa ma'ana saukin kirji ma'ana rashin kudure wani abu a a cikin a cikin kirji a cikin zuciya Hmm.
وأصدق الناس lahajatan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa lahajatan in zai yi zance ya fi kowa gaskiya
وألينهم طريقة kuma ya fi kowa taushi da laushi da sauki a rikatan ko shi ma in zai yi balaga din kenan وأكرمهم إشرة kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa wato karamci in an yi mu'amala da shi ko a ƴan uwansa ko a sahabbansa ko a jama'a
أبو الحسن ya bul hasan ali bin Mush- musharraf al-almadi ya zantar da mu eh a cikin abin da ya min ijaza kuma na karanta na karanta wannan ijazar ba a gurin mutum ɗaya ba ma eh a cikin ijazar ya ce addasina abu ishaq al-habbalu ya zantar da mu bin nuhasin shi ma ya zantar da mu ibn al-arabi shi ma ya zantar da mu abu dauda ya gaya mana ya zantar da mu bin marwana shi ma ya zantar da mu da shi da muhammad bin al-musanna ya zantar da mu su biyun suka ce su kuma suka ce walid bin muslim ne ya zantar da mu shi kuma malan auza'i tabi'i tabi'i na kenan ya zantar da mu bin abi kasirin shi kuma ya ce ya ji ya haya bin abi kasirin ya ƙoli yana cewa bin abdurrahmani muhammadu bin abdurrahmani ne ya zantar da mu bin as'ad bin zurarata ko an kaisu bin sa'adin ta'am kala sallallahu sallama shi kaisu bin sa'adin ya ce zara na wata rana manzo Allah sallama ya ziyarce mu ya zo gurin mu sai ya faɗi kissa ziyarar da ya zo an yi kaza an yi kaza an yi kaza to shi mai a shafa muhallin shahidinsa yake so kissar tana da tsawo in ya kawo littafinsa zai ƙara yawa kenan sai ya ce a ƙarshen ƙisar a ƙarshen abin da shi kaisu bin sa'adin ya faɗa lokacin da aka gama aka yi hadisai aka yi ilimi aka yi zantuttuka falon ma a radar insir lokacin da maza ala salama ya niyyar zai koma sai shi sa'adu wannan sa'adu ɗin sahabi sai ya kawo masa wani jaki saboda akwai dan nisa daga daga daga gidan annabi zuwa inda shi ya je din sai aka kawo masa jaki himaran wata alaihi bi kadifatin eh ko an dora masa wato wata shimfida wata za ya kawo ya ce manzo Allah ai gara a hau wannan saboda guri da dan nisa a hau a je gida din in ya so ma zo mu karba ma zo mu dauka ko kuma a hau wannan din in ya so sai mu tafi ni ina bin ka a ƙasa in an je gidan sai in karɓo in dawo da shi sai manzo Allah ya hau eh sai ya ce sannan sai sa'adu ya ce ya kai su yawa rasulullahi sallallahu alaihi yawa shi sa'adu sai ya ce da ɗansa ya ce ya ce bi shi ishab bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko e bi shi idan an je gida sai ka dawo da jakin eh
kala kaisu sai kaisu yace a cikin a cikin kissar da aka ce haka manzon Allah ya hau shi kuma kaisu sai aka ce to ku je sai ka dawo da da jakin eh sai kaisu yace to da aka faɗa haka sai manzon Allah ya ce da ni to hau baya hau bayan goya ka ka ji ba annabi kuwa sallallahu alaihi wasallama eh yace fa abaitu sai naki wane ni zan hau bayan abun abun annabi alaihi salatu wassalamu abun yayi masa kwarjini eh sai bai hau ba fa qala sai manzo Allah ya ce da shi imma an tarkaba wa imma an tansarifa to shi ko dai ka hau mu tafi in kuma ba za ka hau ba to koma idan na je gida ka zo daga baya amma kana bi na kana min zagi kaman wani sarki ai ba zai yiwu ba eh saboda ka kore ka hau mu tafi ko kuma ka koma daga baya ka biyo baya ka zo ka dauki abun nan naku din eh ban saraftu yace ai kawai sai daga garan koma sai na koma gida eh saboda ni ba zan iya ba eh sahabban kenan kowa dai yana ganin yanda suke wannan girmamawar har yanzu akwai ta duk sanda aka faɗe shi ko aka faɗi hadisin sa sai ka hararo sahabban suya suke masa ne in ba za ma ka kai wannan ba tunda ba za ka kai din ba to amma dai duk da haka ba za ka bari ba ma la yadrukuhu kulluhu la yatruku jilluhu haka masu usulin fiqh suka ce eh sai ka yi ya daidai kai Allah ya sani huwa allazi yatawalla sara'ira eh ka kwatanta eh amu amu to kaji dai yace fan zarabtu ai kawai sai na juya din nace na zo daga bayan amma ya rasulullahi hau bayan ka yana yi rashin da na'am wa fi riwayatin ukhra eh a wannan kissar akwai wata riwaya dai da aka rawaito irkab amani to haka yace ko eh, irkab amani fasahibu dawati aula bi muqaddimha Na'am.
muqaddimha na na ga gurin kwarai da gaske a wata ruwayar annabi cewa yayi shi ba ma cewa yayi abin cewa irkab amami zo ka hau gaba kai eh, ko ai fasahibu dabbati aula bi muqaddima mai dabba shi ya fi cancanta ya, ya, ya, ya hau gaba ba shi za a goya ba duk wanda aka gani an goyo shi a baya ai alfarma aka yi masa kenan ko to kuma ni in na hau gaba ai ta zama tawa kenan zo ka hau gaba ni ka sai ka goya ni sai a tafi Eh, to bai hau baya ba ma bare kuma gaba la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi ko eh wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'allifuhum eh haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin ɗabi'ar annabi allifuhum yana haƙurƙurtar da sahabbansa yana musu ta'alifi yana hada wannan da wannan ayi zumunci na wa la yunaffirhum baya kore su baya musu abinda za- za za su abin nan hasali baya abinda ma za su kosa eh wa yukrimu karima kulli qaumin dukkanin wanda yake mai daraja mai mukami a cikin wata kabila ko wata jama'a ko wasu masu wata sana'a to in dai an zo gurinsa sai ya bambance shi sai ya nuna cewa ai babban mutum din ne yanda yake a gurin ku babba to ni ma a guri na babba ne eh sai an bashi mukamin sa
wa yuwallihi alaihim kuma sannan in ya zo idan ta kama ma za a sa za a sa wakili ya ce ga wakili na wane to shi za a sa wakili daman wakilinsu ne to shi za a tabbatar idan a bashi girman a nuna masa darajar
wa yahsaru an-nasa waya hazaru minhum waya hazarun nas ko eh kuma yan- yan- yana hana mutane ko waya hataru su minhu ko kuma yana kiyayar abubukan da ba sa so ya hazarun nasa in za su yi abin da ba daidai ba ko za su ki girma wani babban da ya- ba- da- yana hana wannan ya nuna musu ba haka ake ba wanda Allah ya bashi girma a girmama shi
min gairi an yakwiya ala ahadin min bishirahu mai bishirahu wala hulqahu eh ba tare da wato min gairi an ya dau- an ya dauya ko an ahadin in ya tashi kawai sai sai ya duwayi zancen zai yi a- a a- a dunkule yanda cewa bai kamata a yi kaza ba to a dunkule zai yi ta yanda kowa zai dinga jin da shi ake ba za a ware wani a ce a- da shi ake ba to ya ta'ahadu ashabahu yana bibiyar sahabbansa kowa da gurin zamansa kowa da gurin zamansa duk ranar da baka zo ba za a ga gurin ka fayau baka nan ba kuma wanda zai zo ya zamana maka to annabi duk ya san gurin zaman kowa shine ya ta'ahadu eh wayuti kullu jalasa'ihi nisibahu eh to kaga a- muhimmancin ya ta'ahadu din nan sanin kowa yana da muhimmanci duk ranar da mutum bai zo ba in ya ji labari an ce kai yau annabi ya ce ai baka zo ba to kaga ai zai ji daɗi ya ce ashe da mun ana lura da ni an san da ni ko an san da zuwa na eh to shi ne ya ta'ahadu kenan ko eh na'am wayudi kulla julasa'ihi dukkan sahabbansa da suke zama tare da su yahudi yana ba su nasibahu kowa abin da ya dace da shi kowa abin da ya dace da shi idan idan ya fuskanci cewa mutum yana da- yana da alamun yana son dan abin hannu to in an kawo fa zaka ga yana fifita shi ya bashi da yawa eh saboda saboda mu'allafata qulubuhum zai zai ba su dan ya zamanto abin nan ko eh wancan da aka kawo can kisar da da aka ce ma'uri da biha wajhu lahi ai haka ne aka ɗebi dukiyar da yawa aka babbawa muhajirai ko saboda me saboda fa su suka baro garin su da gidansu da dabbobinsu da jarinsu da shagunansu na, na- na- na- na sana'a da kasuwarsu da rumfunansu duk gaba ɗaya mutum ya bari daga shi sai rigarsa ya zo ko ba haka ba to yanzu kuma ga wasu ɗan dukiya ta zo kaga ai sai sai a ɗan rama masa sai ya ɗan samu shine manzo Allah ya ba su bai ba mutanen Madinan ba ko yawwa to shine aka wannan magana to shine manzo Allah ya ce da su to yanzu ku ba za ku yadda da cewa su su tafi da wannan dukiyar mai yawa da aka ba su ba ku kuma ku tafi da ni in koma gurin ku Madina wanne wanne kuke ganin yafi na'am
la yahsabu jalisahu anna hadar akramu alayhi ai la yahsabu jalisahu duk wanda yake zama tare da annabi la yahsabu baya wani tunani baya zato ko cewa wai akwai wani wanda ya fi shi matsayi a gurin annabi ma'ana dukkanin sahabban annabi kowa tutiya yake yi shi yana ganin dukkanin sahabban nan da suke nan wallahi ba wanda ya kai ba wanda ya kai ni matsayi ba wanda ya kai matsayi na a gurin annabi na fi kowa matsayi a gurin kowannen su kuma haka yake ji saboda kowa yodi nasibahu daidai da kai daidai haka za a baka
man jalasahu wanda di ya zauna da annabi alaihi salatu wassalamu aw qarabahu ko ya kusance shi ta- da- saboda wata mu'amala li hajatin ko Sa- saboda wata wata bukata ta saye na'am sabarahu to zai zai zai ga hakurin annabi kuma zai zai ga zai ga ya sa shi- shi ma dole ya hakuri hatta yakunu huwa al-munsarifu mun sarifu eh sabarahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai masa sauraro zai yi hakuri a kansa yayi ta fada ya rasulullahi me hukuncin kaza ni ne ne kaza idan za a yi ta yi zai ta sauraron sa ko hatta ya kuna huwal munsarifu manzo Allah ba zai ce to ka gama ya isa ina da uzuri za mu je sallah ne a sai ta yi ya gama in yayi shiru tukun to shi kenan shi kenan in ya juya ya tafi to manzo Allah sallama sannan shi ma sai ya tafi shine sabara hudun kenan
wa man sa'alahu hajatan lam duk wanda ya ro- ya- ya roki annabi wata bukata lam yaruddahu ba zai mai da shi ba illa biha sai da ita eh yusure ko kuma ya bashi wani abu wanda sassauka wanda aka samu babu abun amma ga wani abun sai a ce to babu kaza din amma tun daga abu kaza bari a baka wannan
kad wasi'an nasa Mm.
tuhu na'am Na'am. Eh kad wasi annasa basluhu raban annabi wasi annasa ya ishi mutane. Kowa zai samu kuma kowa yana samu.
to wa khuluquhu Ku ɗabi- sara lahum abban Mm, sai ya zamanto ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto lahum ga su sahabbai gaba ɗaya. Ita ce abun koyi kuduwatin hasana.
wasaru inda hufil haƙƙi sawa'an sai suka zamanto baki ɗayan sahabbai duk masu bin sa sai ya zamanto daidai da daidai suke a gurin haƙƙi. haƙƙin da haƙƙin da addini ya ce a baka to ko mun kusancinka ko shi shi za a baka ba za a daɗa maka ba kuma wancan ko yau ya musulunta ya zo abinda musulunci ya ce a yi masa ko a bashi haka za a bashi yanda wanda ya shekara ɗari ko hamsin a musuluncin haka za a bashi in dai haƙƙinsa ne ba a tauye ba ya tauriya
بهذا وصفه ابن أبي هالة Eh, ibn abi halata da wannan wannan ɗabi'ar shi ibn abi halata ya ya ya ya tuffanta annabi alayhi salatu wassalam قال eh ga abinda abi halata yace وكان دائما البشر in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mafi yawa mai yawan sakin fuska ne سهل mai الخلق mai sassaukar hali ne shi لين الجانب mai mai taushin ge- janibi ne shi ليس بفذ manzo Allah bai zaman tofo bai fazzin mai mai yawan siriri fazzin mai yawan wato la'anta da maganganun da basu dace ya gaya mutane ba ولا galizin ba mai takurawa bane ba mai kallafa abu ba ولا فخار ba mai surutu bane ba mai daga murya da ta magana sama sama ولا فحاش ba kuma mai yin wato wasu ɗabi'o'i bane wanda wanda hankali ma bai yadda da su a kyau- bai yadda da kyansu ba ولا أي ayya manzala baya aibata komai ko dabba baya ab- aibata ta baya aibata abinci baya aibata dan adam dan mutun yayi yayi sabon Allah dan da nan yayi abin nan din shi ko aibata shi baya yin wannan mai bawali ya zo cikin masallaci ya ya ya ya yi bawali masallaci inda ake sallah kuma abun abun abun abun lura ma shi kansa mai shari'a yana zaune a gurin alaihi salatu wassalam ya zo ya yi fitsari to kaga ai ko a hankalce guri in dai kaga alamun ma a share yake ai baka je mu a Allah da Bahaushe ka je da takalmi ka taka gurin ba ma ko to amma shi fitsari akai sha a kansa masallacin za a yi fitsarin wanda Allah ce ku kyale shi ka gani sai da ya gama fitsarin su daman shi bai kula su ba daman a arabi ne bai kula su ba sai da ya gama fitsarin sa tsaf sai annabi ya ce a kirawo shi yazo yazo ya ce kaga wannan gurin sunansa masallaci shi fa ba abin da ake a nan daga sallah sai kaza sai kaza sai kaza kaza shi da kansa yake ruwa ya ce bai aibata ni ba bai zage ni ba ban taba ganin mai koyar da tarbiyya kaza da kaza ba shine wala ayyaban din ba ya tsawa in an yi ba daidai ba wala madahin in kuma manzo Allah fa baya yaban abu kuma baya yaban wani
ya tagafala
kuma ya yabo wani yabo na wuce gona da iri shi ne ta gafalu amma ko amma la ya shi ya faɗi abin da ma ba a bukata ya dinga yaban abin nan kamar yadda mawaka suke yi eh to tunda su ai kuɗi suke nema ko to manala baya yaban wannan daidai yanda yanda kake yanda kuma halin ka yake da haka in ya tashi yaban zai yaba wala yu'yashu minhu ba kuma a ɗeba haso daga gare shi
وقال الله تعالى Allah ya tabbatar da wannan ya ce فبما رحمة rahmatin minallahi da ba lahum da ba dan wato rahama Allah da ya baka ba elinta lahum wato eh ka tausaya musu ولو كنت فظا جليلا قلبي da a ce ka zamanto fazzan kuma galizal kalbi ai lamfar domin haulika da sun watse daga gurinka Eh, da kana takurawa kana yin kalmomi da abubuwa wanda ba su dace ba ayyaban fahashan duk da ba za a samu kowa na sahabban nan ba kenan
وقال تعالى amma Allah madaukakin sarki yace ادفع بالتي hiya ahsan ko eh idfa billati hiya ahsan al-ayata ko إيه.
na'am وكان يجيب نعم.
من دعاه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya kasance yujibu yana ansa man da'ahu wanda duk ya gayyace shi wanda duk ya gayyace shi ko walima ce zai yi ko kuma wanda duk ya kirawo sunansa zai ansa ya rasulullahi sai ya ansa eh in ma ba musulmin bane ya ce ya muhammadin ma ansa zai yi eh ba girman kai kenan
ويقبل الحق hadiyata eh to dukkanin annabawa suna karɓar kyauta
ولو كانت قراء walau kana qura'an koda ko fato ne ka bashi kace ya rasulullahi wannan kyauta na baka karba zai yi. qura'an kenan ko ko fato ne kaga dai ai ba mu taba jin inda aka ce ana cin ko fato ba ko to me za a yi da shi subhanallahi Allah Allah ya warware subhanallahi na'am ويكافئ عليها kuma ma idan ka ba shi kyautar ma ko fatan to insha Allah ta'ala gobe ko jibi ko gata aka- aka kawo wani abu sai a dumbuzo dinare ma a baka ce jiya ka ban ko fato ni ma gashi shine waye kafi wa alaiha eh ko mun kankanta abun ko ba za a yi amfani da shi ba ka bayar eh to sai an rama maka kai ma Eh, masu abin ne kenan eh su ne ma suke waye zai zo ya karba ba waye zai kawo ba waye zai zo ya karba eh nema ake a bayar Eh, sun قال tsaya wa Allah kowa ya tsaya wa Allah Allah zai tsaya mu Allah baya da wasa ba da wasa yake ba eh kawai wuyarta din dai mu yaddan mu tsaya din kan mu raba kafa eh amin amin amin amin Mm.
قال انس رضي الله عنه Ai, Anas Allah ya kare yadda a gare shi yace خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين Wi- Anas dan cikin gida kenan yace na na yi wa annabi hidima dama mahaifiyarsa ce ta kawo shi da ce wannan yaron ya rasulullahi kai masa addu'a kuma na kawo shi ne shi zai dinga yi maka hidima duk abin da kake so a kawo ko a yi shi zai yi sannan yana yaro ka gani shi sa ake ce da shi dan cikin gida din shi shi har har kofar ɗakin mai ɗakin annabin dare yayi zai tafi je ɗakin sa sai ya bi shi kuma manzo Allah yana ganin shi zai bi shi in aka je bakin kofa manzo Allah ya shiga ɗaki zai ce zai bi shi ya shiga ɗakin saboda yaranta sai ce zai bi shi sai ga annabi ya saki labule daman an san ɗakunan annabin alaihi salatu wasallam suna ne a ɗakunan kawai bambancin wannan da wannan kawai labule ne a saki ba kofa ba wai window ba wani wai a ce kaza kaza ko ya ce kawai in annabi ya saki labule to ya san kawai in koma kenan sai ya ce sai in koma wani lokacin shi sai in koma can gefe ma in samu guri in zauna in ya fito wataƙila akwai wani abu da yake so a yi masa sallallahu alaihi wasallam bayan Allah kenan wannan wata ibada za ka yi ka taddo da su ba wata abin da za ka yi shi isa sai kai ta roƙon Allah su ma ɗin kai ta musu addu'a kuma kai ta roƙon Allah Allah ya baka istiqama kar ka faɗa musu bakan magana ko mutum ɗaya ne daga cikinsu ko da ruwaya za ta zo a ce maka wani an sami ya kaza to kai ce masa ai shi sahabi ne ya ga annabi ya ci abinci da annabi ya je yaƙi da annabi ya zauna yana ji yana kallo annabi na faɗar kaza saboda haka ni ya fi ƙarfin in ce masa kaza in ba zan faɗi alheri ba to kawai ni ba ruwana tun da dai Allah ba zai tarke ni ya ce da ni don me yasa ban faɗi kaza ba da na faɗa ne za a tarke ni a ce me yasa na faɗa eh ko ina hujja to in ban faɗa ba fa Allah ba ya zalunci kowa da to ka gani duk abin da za a kawo zantuttukan da aka yi an yi ko ba a yin ba tarihi ya ce an yi eh to amma dai mai risala ya faɗa wa kafu amma shazar bainahum kai ba ruwanka ko eh Allah ya kiyaye mu Allah ya taimake mu Allah ya sa mu dinga ganin darajar su da kimar su Allah ya sa mu kwatan na ina kenan kala anas to na gani na gani ba ma kalali uffin kaddu shekara goma na yi ina yin hidima a gurinsa amma bai taba ce min kash ya baka kawo kaza ba eh ko eh bai kuma taba cewa na aikata wani abu ba na kawo kaza yace ya akai ka kawo kaza ban ce ka kawo ba ai ko misali eh ko kuma ya akai ka bar kaza baka yi ba bai taɓa cewa wannan ba ko ya bar abu bai kawo ba ko kuma ya kawo ba taɓa ce da isa don me ka kawo ko don me isa baka kawo ba ko don me kai kaza ko da ka sani can gurin ka ajiye nan ɗin da ya ajiye ba za a ce da shi uffan ba in ma ba nan ɗin ba ne ake so ma shi da kansa zai ɗauka ya mai can saboda tarbiyya da abin nan shekara goma cif Allah ya saka musu da alheri Allah ya ƙara ma'aiki farila da wasila su ma sahabbai Allah ya ƙara musu wato daraja Allah ya ƙara musu wato ɗaukaka da kusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ai ita larura ta rashin lafiya da da da malamai suka ba da dama cewa mai rashin lafiya zai zai iya ajiye azumi ai sun yi magana cewa rashin lafiyar da ba za ta iya barin su ya azumin ba ne sun kaba sharaɗi ba kawai rashin lafiya barkatai ba rashin lafiyar da ba za ta iya barin su ya azumi ba to wannan ko shi ne wannan da aka ce minkum maridan ko au ala safarin to haka malamai suka ce shi ciwon idansa zai hana shi ya azumi hasali ma ya ce yana yi ne sai dai ya ji a cikin makogaransa da abu ko to ni na ganin ahara ko waman ittaka shubuhati haka mai ahalari yace ko faqad waqa ko kawai abin da yafi masa yayi hakuri da da sa wannan maganin da rana an sha ruwa ya sa in an samu awa biyu ko awa kaza in an ce so hudu zai ya dage lalle inda yana so ya sa so hudun daga sanda aka sha ruwa zuwa alfijir ya sa kayansa so hudu idan kuma misali ya sa na ƙarshe can har da safe zai dinka ci eh to duk dai dan ya kaucewa shubha na ƙarshen ma sai ya daina sa ya dinga sa su biyu ko so uku ya danganta da ihlasinsa in Allah ya taimake shi so ɗaya ma ya sa saboda yana jin tsoron kada wani abu ya taba masa azuminsa sai Allah ya kalli wannan din maganin ai suna ne sababi ne wasila ne ba shi yake warkarwa ba eh akwai mai warkarwa kawai ya ce ba zai warkar ba ne sai ta hanyar wannan magani ni na fi ba da shawara haka mai ban dai ja wani nasi ba dai amma dai mutum dai dan ya kaucewa shubha ko mai alari tun ya mana wannan wa'azin Allah ya samu dace